نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك مم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي سعصعة مم.
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها مم.
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
فذكر ذلك له مم.
وكأن الرجل يتقال نعم يتقالها نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
والذي نفسي بيده مم.
إنها لتعدل ثلث القرآن نعم باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bayani dangane da fadala ta karanta qul huwallahu ahad suratul ikhlas wa tabarakal ladhi bi yadihi mulk da kuma bayani game da abin da ya shafi fadala ta karanta suratul mulk نعم
قال عبيد الله مالن عبيد الله yace haddathani yahya an malikin mahaifinmu yahya ibn yahya al-laythi ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdurrahman dan abdullahi dan abi sa'sa'a ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Abdullahi bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu sami'a rajulan haƙiƙa Abu Sa'id al-Khudri ya ji wani mutum daga cikin ‘yan uwanshi shine ƙata da tubunin Nu'man, ɗan uwan Abu Sa'idin al-Khudri ne wanda suke uwa ɗaya da shi, mahaifiyarsu guda ɗaya. To ya ji shi ya ƙara ƙulhuwallahu ahadun, wato yana karanta ƙulhuwallahu ahad, yana ƙiyamun laili da ƙulhuwallahu ahad, yuraddiduha yana tittisa ta, ya ji kawai yana ta karanta ta. dare guda ya yi yana ƙiyamun laili da ƙulhuwan lahu ahad in ya karanta ta ma karanta ta yake in ya karanta ta ma karanta ta yake falamma asbaha ghada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zakara zalika la lokacin da abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yawayi gari da safiya ta yi sai ya yi sammako ya tafi fada ya tafi wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya je zauna fazakar zalika la sai ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abinda wannan dan uwan nashi ya kwana yana yi bata da tubunin nu'man ya ce ya rasulallahi makwabci na wane jiya ga abin da ya kwana yana yi wa ka'annar rajula ya taƙalluha a to kai ka ce shi dai abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana ganin cewa wannan abin da ya abu ne wanda yake bai dace ba abu ne ɗan kaɗan bai kamata ba a ce ƙulhuwallahu ahad ita kaɗai za ka riƙa ka yi ta karanta ta tsawon ƙiyamun laili ta dare ga baki ɗaya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannun shi ina rantsuwa da Allah inna halata adilu thuluthal qur'an haƙiƙa suratul ikhlas wato tana daidai da kashi ɗayan ukun alƙur'ani an gane ko wannan duba da ma'anonin da alkur'ani yake ɗauke da su saboda alkur'ani imma ahkamun wa imma akhbar wa imma tauhid to ko hukunce hukunce mas'aloli na addini ayatul ahkam ko ya zamanto labarai kissoshin waɗanda suka gabata adawa samudawa saboda mu ɗauki izina ko ya zamanto tabbatar da tauhidi to suratul ikhlas ta kunshi wannan kaso na uku shine tauhidi ko qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka waɗansu daga cikin malamai suka fada amma ibnu abdul barri annamari yace wannan magana ce wanda bai dace ba ma a yi ta yace saboda a cikin alkur'ani akwai ayoyi masu yawa wanda sun fi tabbatar da tauhidi a cikinsu sama da suratul ikhlas amma ba a ce ba inna halata adilu thuluthul qur'an irin ayatul kursi wato yadda ta tabbatar da tauhidi a ciki a suratul ikhlas dai an tabbatar da tauhidi amma bai kai na can ba yanda ayoyi na ƙarshe na cikin suratul hashir suka tabbatar da tauhidi lau an zalina hazal ƙur'an alif zuwa ƙarshen sura da sunayen da suke ɗoke a wannan gurin babu su a cikin suratul ikhlas ya ce to ai bu ga wa annabi ya ce inna hada ta'dilu suratul qur'an ya ce to dan haka wannan a sake lekawa to shine waɗansu daga cikin malamai an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce as-sukutu fi hadhihi al-mas'alati wa shibhiha afdalu min al-kalami fiha wa aslam wato ka ja bakin ka ga kyale kai shiru a irin wannan mas'ala din inna hala ta'dilu thuluth al-qur'an tana daidai da kashi ɗayan ukun al-qur'ani ana nufin wajen lada idan ka karanta kulhuwallahu sau uku kaman ka karance al-qur'ani ne ake nufi ko ku a'a ana nufin wato irin yanda idan ka karanta ƙulhuwan lahu ahad kamar ka karanta izo ashirin ko ku mai ake nufi malamai suka ce kai ko da su dubu za a karanta ƙulhuwan lahu ahad ba za ka samu ladan wanda ya sauke alƙur'ani ba waɗansu suka ce inna halata adilu sulutsal ƙur'an bi itibaril ƙari'i lura da shi wanda zai yi karatu in ya zama to a ƙur'ani ba inda ya haddace sai ita kaɗai to tana daidai da sulusun alƙur'ani amma in ya zama to kai ka haddace alƙur'ani ga baki ɗayan shi to in ka karanta ta kai a matsayinka ba za a ce tana daidai da kashi ɗayan ukun alƙur'ani ba an gane ko to da haka dai malamai sun yi ta kai kawo akan ma'anar wannan to daga ƙarshe dai suka ce as-sukutu fi hadhihi al-mas'ala wa shibiha afdalu min al-kalami fiha wa aslam al-imam as-suyuti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wa ila hadha na ha jama'atun kabini hanbal wa bin rahawayhi wa annahu min al-mutashabih alladhi la yudra ma'anahu wa iyyahu akhtar yace ne ma shi na zaba yace zuwa ga haka ne imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad ya karkata zuwa cewa as-sukutu fi hadhihi al-mas'ala afdal haka a ibnu rahawayhi babban malami ne isaqun rahawayhi babban malamin hadisi ne yana da musnad wa annahu min al-mutashabih alladhi la yudra ma'anahu wato wannan yana daga cikin al-mutashabih wannan hadisi din wanda ba san ma'anar shi ba an gane ko na'am na'am وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن حنين مولاه عن عبد نعم عن عبيد الله بن حنين أبوي عبيد الله بأنا ما محمود عن عبيد بن حنين نعم نعم مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره فأبشره نعم ثم ف... ثم فرقت أن يف... أن يفوتني أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته فذهب قد ذهب نعم يا وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن shi kuma ya jiyo daga Ubaidillahi ɗan Abdurrahman ɗan Sa'ib ɗan Umayyar almadani a tsiƙa, an Ubaidi bin Hunayin maula Ali Zaidi bin al-Khattab shi kuma ya jiyo daga Ubaidi ɗan Hunayin almadani abi Abdullahi maula Ali Zaidi bin al-Khattab ‘yantaccen wato fami ɗin Zaidu bin al-Khattab. Annahu qala haƙiƙa ubaidu bin hunayn ya ce sami'tu aba hurairata radiyallahu anhu ya ƙul na ji abu huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi yana cewa aqbaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wata rana na gabato ina tafiya tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ji wani mutum yana karanta suratul ikhlas yana karanta ƙulhuwallahu ahad faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce lalle ta wajaba dole ne ya wajaba fasa'altuhu ma za ya rasulallah abu huraira ya ce sai na tambayi ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallahi mai kake nufi da faɗarka da ka ce wajabat faƙala aljannatu ba ya ke alaihi salatu wasalam ya ce aljannata wajaba ga wannan mutumin da yake karanta suratul ikhlas kajuha karanta suratul ikhlas ta sa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa wanda yake karanta ta aljanna ta waje ba a kan shi saboda dama ita sura ce ta ikhlasu ta tsantsar aiki don Allah faƙala abu huraira abu huraira ya ce sai fa'arattu an azhaba ilaihi fa'ubashirahu ya ce sai na yi nufin in tashi in tarda shi in ba shi albishir da wannan labarin mai girma na gidan aljanna sun mafariɗutu an ya futa nila hada'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai na ji tsoron wato abincin rana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kubuce sai na ji tsoron idan na je in tafi in gaya mushi ga abin da na jiyo daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu in mishi wannan albishir ɗin mai girma to kan in dawo ma'aiki ya ci abinci saboda abu huraira shi kawai a kullum yana lazimtar annabi ne inda ya cikin shi a ciki haka ya faɗa a hadithi na bukhari da muslim kuntu alzamu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shiba'i batani wa ahduru ma la yahdurun وأسمعوا ما لا يسمعون وأحفظوا ما لا يحفظون yace ina lazumtar annabi ne kawai inda ciki na a cike yake inda na ji ba na jin yunwa to ni kuma inda za ka neme ni ina fadar annabi don haka shi yasa ya zamanto abinda ni na haddace su ba su haddace ba abinda na ji daga bakin annabi su ba su ji ba abinda nake na halarci gurin su ba su halarta ba saboda ba ni ba ɗan kasuwa ba ne ni ba ma'aikacin gona ba ne ni ba ma'aikacin garake ba ne ya ce kawai in je ciki na a cike yake ina fada ne to su kuma sauran yan uwanmu wanda suke yan madina ne suna da kwai garaki aikinsu a garake ya dame su shi ya hana su zauna a gurin annabi a kullum kullum ya ce yan uwanmu ku na makka wanda suka yi hijira suka zo cinikayya wanda zai ma'amular kasuwanci ta hana su zauna a gurin annabi a kowane lokaci yan kasuwa ne su ce ni kuma ba dan kasuwa ba ne ba manomi ba so ina za ni a ɗaki zan kwanta ina barci an gane ku to shine ya ce to sun mafariƙitu an ya futa nil hada'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na ji tsoron abincin rana ya kubuce min tare da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam abu hurera ya yi ta cin abinci tare da annabi fa'atartu da hada'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na fifita in ci wannan abincin na rana tare da annabi a kan intafin ba shi wannan albishir ɗin saboda idan aka samu mai hankali ba shi ba ne wanda yake ya san alheri ba shi ba ne mai hankali malamai suka ce mai hankali shine wanda idan alheri guda biyu suka haɗu kuma dole ne a yi ɗaya a ciki a wannan lokacin zai iya hudowa alherin da shi ne ya fi ya bar wanda shi ne ya bal alherin ɗaya wanda shi ne mai hankali kaga abu huraira ya tafi ya baiwa wannan mutumin labarin cewa annabi ya ce mashi ɗan aljanna ne wannan abu ne wanda yake mai kyau albishir ne mai kyau wannan mutumin ba zai mance shi ba ya ci abinci tare da annabi abu ne mai kyau to wanne ya fi da ya shiru ya ga ya ci abinci tare da annabi ya fi a ce fa'asartul hada'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na fifita in ci abincin tare da ma'aiki alaihi salatu wasalam ce kal in je ba shi albashir kan in dawo annabi ya ce ya ci abincin shi shi kaɗai a ajiye min nawa ya ce na ce gwanda in ci abincin da fari wannan shine ake cewa wato idza tazahama adadul masalih tazahumul masalih wato maslahohi su yi cunkoso kuma duka a lokaci ɗaya ne ake so a yi maslaha ɗaya ce kaɗai za ka iya yi a cikinsu ba zai yi ka yi duka ba to a wannan lokacin sai ka diba maslahar da kasan tafi kowace a idanka sannan kuma tafi kowace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala maslahar da tafi kowace a wajen Allah an gane ko a cikin waɗannan masalih din an gane ko to ana ake gane mai hankali da wanda baya da hankali yanzu misali mai hankali da wanda ba shi da hankali za a gane shi lokacin da aka ce akwai ɗaura auren abokin shi yau ana ɗaura auren abokin shi a damagaram bayan la'asar ƙarfe hudu da rabi an gane ko daga nan ƙarfe uku ya huto daga gidan shi zai hawa motar shi ya tafi ya ga makwabcin shi matar shi tana naƙuda shi kuma makwabcin shi talaka ne baya da mota baya da sharat ma yanzu ya fito shi kuma ya yi wanka ya kira su ya ne ana na an ku jama'a don sun zo aka ce mishi yan niyame masu zo yanzu kawai kai ne ake tambaya mazari yake kawai ya tafi ya fito kawai sai ga makwabcin shi a gida muna lafiya makoci muna lafiya a ce ya kokari ya yi da ce wallahi madam ce tana naƙuda ake so a kai ta likita ce mene to yanzu in mai hankali ne an gane ko in mai hankali ne dama ba gami takadimu wannan buƙatar makwabcin shi ta fi zuwa ɗaura auren nan an gane ko saboda yanzu makwabcin nashi wannan da ya zo ya gaya mashi za a kai matar shi likita zai iya yiwuwa in shi ya kada ya tafi kafin wani mai mota ya zo shi za ta iya jigata wannan matar za ta iya shiga cikin wani yanayi za ta iya rasa ranta a dalilin wannan naƙuda ɗin shi kuma ya tashi ya ja kada wajen ɗaura aure ɗaura auren da yana nan baya na yi za a yi wujuduhu wa adam wujudihi la yadurru samuwar shi a gurin daura auren da rashin samun shi ba zai hana daura auren wannan ba to amma ga wannan matsalar mai girma yace to ai ya gayyace ni kuma an ce ijabatu da awaci wajibatu sai ka diba to wannan shine ake cewa wato mai hankali gane haka shekul islam ya faɗa ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب ya ce sai na tafi wajen wannan mutumin in bashi labari bayan na ci abinci tare da annabi ce to kuma bari mu tashi mu je mu faɗi wannan albishir ya ce mishi albishirin ka ya ce goro ce kaji kaji kaji abinda na ji daga annabi da na je sai na same shi ya shiri an gane ko wannan ya hakali ya jima'a bainal khairaini ya hada alherin cin abinci tare da annabi ya kuma hada alherin wannan gaya mai albishir din dai to da aka je na karshen ya tafi yace a zauna lahiya yace tunda na samu na annabin shikenan na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها
ما شاء الله وحدثني عن مالك يا زنترني يا جو دغ الامام مالك عن ابن شهاب شي كما يا جو دغ محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف شي كما يا جو دغ حميد دا عبد الرحمن دا عوف الزهري المدني انه اخبره حقيقه حميد بن عبد الرحمن يا بيوا ابن شهاب الزهري لاباري anna ƙulhuwallahu ahad haƙiƙa karanta ƙulhuwallahu ahadun ta'adilu tsulutsal ƙur'an tana daidai da kashi ɗayan ukun alƙur'ani wa anna tabarakan lazibi ya dihil mulku tujadilu an sahibiha ya ce haƙiƙa wato yawan karanta suratul malik tabarakan lazibi ya dihil mulk tujadilu an nafsiha tana zamantowa lauyan mai karanta ta a gobe kiyama ita za ta tsaya a matsayin ita ce lauya ta wanda yake karanta ta a gobe kiyama duk yanda za a yi ta mishi tsaye akan cewa sai an goge mishi laifin da yake dauke da shi an gane ku wato shine tujadilu an nafsiha yau mata a ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha to a wannan rana kuma suratul malik ita za ta zo ta ita ta zamanto ita ce lauyan shi ta ce zauna kai ina lauyan wanda yake kara tabarakar lalli ta tashi ta ce garin mai kariya ko ina lauyan wanda yake kariya tabaraka ta tashi ta ce gani bakara da ali murana daga share ɗaya su ce mu ma ga muna a ce lalle hujjojin mai ƙarfi ce an gane ko amma in yana yawan karanta ta haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wato a cikin alkur'ani akwai wata sura wanda take ɗauke da aya talatin za ta zamanto lauyan wanda yake mai karanta ta ne har sai an gafarta mai laifuffukansa an gane ko yana ce da ita almujadila ana ce almunjiya yau mulki ya mutu inda rabbi hali tsariha وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب من عذاب جهنم أن قاله نعم نعم باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان نعم نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مم.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مم.
في يوم مئة مرة مم.
كانت له عدل عشر نعم عشر رقاب مم.
وكتبت له مئة حسنة وم- نعم و- ومحيت عنه مئة سيئة مم.
وكانت له هر... نعم هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا إلا أحد عمل أكثر من ذلك babu ma ja'a fi zikirillahi tabaraka wa ta'ala wannan babe yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi ambatan Allah tabaraka alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka نعم Malam Ubaidullahi ya ce, Haddatsani ya haya an malikin, ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an sumayyin shi kuma ya jiyo daga Malam Sumayyu Maula Abi Bakar, ibn abdurrahman ibn al-harith yantaccen abubakar dan abdurrahman dan harith ana abi salihin samman shi kuma ya juyo daga abu salihin samman ana abi huraira radiyallahu an ya ce shi kuma ya juyo daga abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ƙala la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya yi wurdin wannan jumla ɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya lahul mulku mulki madawwami na Allah ne wa lahul hamd yabo ga baki ɗaya na Allah ne wa huwa qadirun ala kulli shay'in ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai wato dukkan wanda ya faɗi wannan addu'a ɗin fi yawmin ayini ya faɗe ta mi'ata marra sau ɗari ciccif kana tilahu adala ashiri riqabin wato zai zamanto an rubuta mai ladan kwatamkacin ladan wanda ya yantar da wuya goma wa kutiba tilahu mi'atu hasanatin kuma an rubuta mai kyakkyawa ɗari wa muhiyata anhu mi'atu sayyi'atin za a shafe mai mummuna ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika wato ta kasance katanga ce ta ƙarhe tsakankanin shi da shedan a wannan yinin hatta yumsiya hadda ya mareta duk wanda yake wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yake yin ta sau ɗari to a kullum zai tashi da ladan mutumin da ya yi sadaka ya ‘yantar da bayi guda goma da ladan da lada ɗari a shafe mai mummuna ɗari sannan kuma tsakanin shi da shedan an sa musu katangal ƙarfi shedan ba zai iya hayowa wannan katangal ƙarfen ba ballantana shi ɗan adam ɗin tsawon yinin na hatta yumsiya har ya mareta maza Allah ce walam ya ati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi sannan kuma daga cikin bayin Allah ba wani wanda zai zo shi da sama da abin da shi wannan mutumin ya zo da shi na alkhairi illa ahadun amila akthara min zalika face dai mutumin da ya aikata sama da la ilaha illallah nan sau ɗari face dai mutumin da ya yi ta sama da ɗari to shi wannan zai samu lada sama da haka nan saboda ya huce abin da shi so bai shi yi na'am
نعم وحدثني عن مالك عن أبيه نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي نعم مولى أبي نعم مولى أبي صالح أبي بكر.
أبي بكر نعم عن أبي صالح السمان مم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة Mm.
وطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an sumayyin maula abi bakrin shi kuma ya jiyo daga malam sumayyu yancaccen abi bakar an abi salihin samman shi kuma ya jiyo daga abi salihin samman shi kuma ya jiyo daga abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر wato dukkan wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi yayi ta sau ɗari cicif to hudat khatayahu wato za a saryar da kusakuran shi anhu gabarin shi za a shafe mai kusakuran shi wa in kanat mithla zabadil bahar ko da yawansu sun kasance yawan kumfar kogi ne نعم in dai ya faɗi wannan sau ɗari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi to zai tashi baya da komai an shafe mai kusakuran shi na'am وحدثني عن مالك أن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد عبد الملك Mm.
أن عطاء بن يزيد الليثي Mm.
عن أبي هريرة أنه قال Mm.
من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين Mm.
وكبر ثلاثا وثلاثين Mm.
وحمد ثلاثا وثلاثين Mm.
وختم المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Mm.
غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر na'am wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an abi ubaidin maula sulaiman bin abdul malik shi kuma ya jiyo daga baban ubaid yancaccen sulaiman dan abdul malik an aba ibn yazid al-laythi shi kuma ya jiyo daga aba dan yazid al-laythi an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu qal haƙiƙa malam abu huraira ya ce man sabbaha dubura kulli salatin salatan wa salasin wato dukkan wanda ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan tawaya a bayan kowace sallah ya tsarkake shi sau talatin da uku ya ce subhanallahi subhanallahi subhanallah ya yi talatin da uku wa kabbara salatan wa salasin ya ce Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya yi so talatin da uku wa hamida salatan wa salasin wato ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah ya yi so talatin da uku wa khatamal mi'ata bi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wato ya cika ta ɗari in cicif bayan talatin da uku uku guda uku sun koma tasa'in da tara ta ɗari ɗin sai ya rufe ta da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce ghufratu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar wato an gafarta mai laifuffukansa ko da sun kasance kwatamkacin kumfar kogi ne نعم na'am وحدثني عن مالك Mm, عن عمارة بن سياد عن سعيد بن المسيب mm, أنه سمعه يقول mm, في والباقيات الصالحات mm.
إنها قول عبدي الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an umara ta bin sayyadin shi kuma ya jiyo daga umara ɗan sayyad an sa'id bin musayyab shi kuma ya jiyo daga sa'idu ɗan musayyab annahu sami'ahu yaqul haƙiƙa malam umara bin sayyad ya ji sa'id bin musayyab yana cewa fil baqiyati salihat cikin tafsirin albaqiyatu salihat wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani da ya ce almalu wal banuna zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala نعم to al baqiyatu salihatun nan yace innaha qawlul abdi haqiqa wato al baqiyatu salihat ita ce fadar bawa yace Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah a waɗansu hadithai albaqiyatu salihat shine subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah shine dai a nan ɗin sai dai can ya yi taƙadimin Allahu akbar a kan sauran a kuma sauran wala haula ce kaɗai Allahu akbar take zawa kafin bayanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah dan haka la yadurruka bi ayyihinna bada'ata نعم bai kawo maka cikas bai cutar da kai da kowanne ka fara da subhanallahi ka fara da alhamdulillahi ka fara da la ilaha illallah ka fara da Allahu akbar ka fara abinda ake bukata dai shine ka zo da waɗannan kin jumlolin نعم na'am وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مم.
أنه قال مم.
قال أبو الد... نعم قال أبو الدرداء Mm, ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم مم.
وأزكاها عند مليككم مم.
وخير لكم من من إعطاء الذهب والورق مم.
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم مم.
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى وحدثني عن مالك نعم تمام.
قال زياد بن أبي زياد مم.
وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجاله من عذاب الله من ذكر الله na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ziyad ɗan abi ziyad نعم annahu qal haƙiƙa ziyad ɗan abi ziyad ya ce qala abu darda'i abu darda'i ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waimir bin zaid bin qais al-ansari ya ce ala ukhbirukum bi khairi a'malikum shin yanzu ba zan ba ku labari ba da mafifici daga cikin ayyukanku daga cikin ayyukanku aikin da ya fi kowanne alkhairi wa arfa'iha fi darajatikum wanda kuma ya fi ɗaukaka darajojinku wa azkaha inda malikikum sannan kuma aikin da ya fi nagarta ya fi nagartuwa a wajen mamallakinku ubangiji subhanahu wa ta'ala wa khairin lakum min i'ta'i dhahabi wal wariq abinda yafi alkhairi a gare ku sama da ku kashe dinari da azruha saboda ɗaukaka addinin Allah wa khairin lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum abinda yafi alkhairi a gare ku sama da ku haɗu da abokana adawarku ku sari wuyayyikansu wa yadribu a'naqakum suma su sari wuyayyikanku Ƙwalu bala ya Rasulallah suka ce ƙwarai ya ma'aikin Allah muna so ka babu labari. Ƙwala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce zikirullahi ta'ala ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna sa'ir al'ibadat min al'amfal wa qitali al'aduwi wa sa'il wa wasa'il wa wasa'id yataqarrabu biha ila Allah ta'ala wa dhikru huwa al-maqsudu wa ra'suhu la ilaha illa Allah وهي الكلمة العليا والقطب الذي تدور عليه روح الإسلام والقاعدة التي بني عليها أركانه والشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان بل هي الكل وليس غيره قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قال زياد بن أبي زياد زياد بن أبي زياد يتي وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل baban abdurrahman mu'az dan jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma amila bunu adama min amalin ɗan adam bai aikata wani aiki ba mutum bai aikata wani aiki ba an jalahu min azabin lahi wanda ya fi tseratar da shi daga azabar Allah ta'ala min zikirin lahi sama da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala نعم dan adam bai aikata wani aiki ba wanda zai tsirar da shi daga azabar Allah ta'ala sama da ambatan Allah نعم li'anna hazzal ghafilina yawmal qiyamati min a'marihim al-awqat was-sa'at allati amaruha bi dhikrillah wa sa'iru ma ada wa sa'iru ma adahu hadarun kayfa wa naharuhum shahawatun wa nawmuhum istighraqun wa ghaflatun فيقدمون على ربهم فلا يجدون ما ينجيهم إلا ذكر الله إلا ذكر إلا ذكر الله تعالى نعم وحدثني عن مالك مم.
وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل نعم عن علي بن يحيى الزر... نعم زركي نعم عن أبي رفاعة بن رافع نعم أنه قال مم.
كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة مم.
وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مم.
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا نعم يف- نعم يبتدرونها أيهم يك- يك- يكتبهن يك- يكتبهن أول awwalu na'am نعم
a wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da muka karanta ɗazu a cikin risala a wajen abin da ya shafi du'a'ul istiftah wa haddathani malikun malam yahya yace al-imam malik ya zantar da ni ma za hadasa an nu'aym bin abdullahi al-mujmir shi kuma ya jiyo daga nu'aym dan abdullahi al-mujmir wanda yake tararewa masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da turaren wuta ana aliyu bin yahya az-zuraqi shi kuma ya jiyo daga aliyu dan yahya az-zuraqi ana abihi shi kuma ya jiyo daga babansa shine a khallad ibn rafi ko shi kuma ya jiyo daga babansa yahya ibn khallad ibn rafi an rifa'ata bin rafi'in shi kuma ya jiyo daga malar rifa'atu dan rafi'i annahu qal haqiqa rifa'atu dan rafi'i yace kunna yawman nusalli wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana mun kasance muna sallah a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'sahu yayin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dago kan shi minar raka'ati daga ruku'u wa qala sami'a Allahu liman hamida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sami'a Allahu liman hamida qala rajulun wara'a wato wani mutum sai ya faɗa a bayan shi ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wato ya faɗi wannan addu'ar rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi al'imamun nasa'i da waɗansu daga cikin malamai sun yi ƙarin mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda an gane ko فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama wannan sallah din bala sai manzon Allah ya ce manil mutakallimu anifan wane ne naji ya faɗi wata magana ɗazu a cikin sallah faƙalar rajulu ana ya rasulallah sai wannan mutuma ya ce ya rasulallahi ni ne na faɗe ta kuma ina nufin in samu alkhairinta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce to laƙadar ra'aitu bid'atan wa talatina malakan haƙiƙa na ga mala'ika talatin da ɗori na ga mala'ika talatin da ‘yan kai yabtadirunaha kowa daga cikinsu yana gaugawa zuwa ga waɗannan kalmomi da ka faɗa ayyuhum yaktubuhunna awwal wane nan su ne zai fara rubuce ta yi sama da ita zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda girmanta da kuma ladanta da yawa alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك